المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasinmu na littafin muwatta wato muwattawul imami malik ibn anas imami daril hijra rahimahullah muna nan cikin kitabul buyu bangaren da ke bayani akan ciniki inda insha Allah za mu tashi kan babi na 33 ko kuma mu ce mas'ala ta talatin da uku ƙarƙashin wannan kitabin an nahayo an baya'atai fi bayatin hani akan kulla ciniki biyu a madadin ɗaya ko kuma ɗaya a madadin biyu ciniki ne za a yi shi guda ɗaya amma kuma dai yana kumsar wato matsaloli guda biyu ciniki biyu a ɗaya hani daga ciniki biyu a ɗaya to me ake nufi da wannan malamai sun yi saɓani game da me ake nufi da bayataini fi bayatin mazhabar malikiya cewa suke bayataini fi bayatin shine mutum ya ce ma ɗan uwansa wannan kadarar tawa wato zan sayar maka ita wato naira dubu ɗaya idan kuɗi a hannu ne in kuma bashi ne sai wani lokaci to zan sayar maka ita dubu ɗaya da ɗari biyar kuma su rabu ba tare da sun samu matsaya cewa e ya saya kuɗi hannu dubu ɗayan ba ko kuma ya saya bashi wato dubu ɗaya da ɗari biyar ba tare da an yi wannan ba suka ce amma a lokacin da aka kulla cinikin idan kafin su rabu sun samu matsaya cewa ya saya dubu ɗaya kuɗi hannu ko kuma dubu ɗaya da ɗari biyar bashi to da yawa cikin su suka ce wannan babu laifi cikin mazhabar malikiya da kuma wajenta wato idan aka rabu ne ba tare da an tantance wanne ne aka ɗauka ba ko aka ƙulla sai dai kenan idan mai saye ya sake dawowa ya ce to shi ga abin da ya ɗauka to su dai abin da suka faɗa kenan kamar muka duba risala haka ya fassara risala ta ibn abi zaid al-qayrawani haka wasu tafan da yawa na malikiya amma hanabila su kuma su suka ce bai'ataini fi bai'atin shine mutum ya ce wato ba zan sayar maka wato abu kaza ba sai in za ka bani haya ko jinga ko aikin kwadago na abu kaza wato sai a haɗa ce wato a lokacin da ake kulla cinikin to kuma yana tafe da sharaɗin cewa sai an haɗa masa da ba shi wani aiki na ƙwadago. Shi mai saye, wato ma'ana, shi mai sayarwa ya ce zai sallama kayansa kuɗi kaza idan za a karɓi gonarsa ko shagonsa ko wani abu nasa haya wato duka kayansa ne amma shi mai neman ciniki mai saya farko dai zuwa da ya kawai kayan yake son ya saya amma sai mai kaya ya ce masa zai sayar masa ne in ya yadda cewa na wannan kadarar tare da karɓar hayar shago ko kuma hayar wani abu ko kuma bashi wani aiki da zai yi na ijara su kuma ka suka fassara amma dai sahiyyar fassarar kamar da ibnul qayyim ya faɗa a cikin zadul ma'ad kuma malamai da yawa sun amince da ita wanda shehu abdullahi ali bassam na taudihul akam shirin bulugul maram ya nakalto malamai da dama dai sun ambata baya ta nufi bai'atin shine cinikin aina da aka yi bayaninsa a baya ka sayarwa mutum kadara misali naira dubu bashi sannan ka fanshe ta a wurinsa da ragi kamar ɗari tara ko ɗari takwas kaga kadarar dai ita ce aka yi ciniki da farko cinikin bashi aka ƙara wani abu aka sake dawowa aka yi ciniki na biyu aka rage wanda a baya an yi bayanin haramcin wannan wannan shine bai'ul ina ɗaya daga cikin suwar ɗin bai'ul ina da kuma shine ingantacciyar fassara ta wato bai'ataini fi bai'atin wallahu alam to haddathani yahya an malikin annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naha an bai'ataini fi bai'atin imamu yahaya yace daga imamu malik cewa imamu malik ya samu labari cewa manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yayi hani daga kulla cinikai biyu cinikayya guda biyu a madadin ɗaya ko a ɗaya biyu a ɗaya inda muka yi bayani abin da ɗaya ne kadara ɗaya ce amma kuma a yi ciniki guda biyu wato a kai kamar yadda bayol ina ɗin yake gudana ko kuma in wancan fassara ta hanabila ta inganta ko kuma fassarar da malikiya ɗin suka yi bisa sharaɗin suka ambata amma dai wannan fassarar da shi ibnul qayyim ya ambata ita ce aka fi yarda da ita hatta a kwamitocin fatawa sun fi karkata zuwa ga wannan fassarar cewa ka sayarwa wani wata kadara da wani farashi madaukaki bashi sannan ka dawo ka fanshi kayan wannan kadarar dai da rage cewa wannan shine a bayatani fi bayatin kuma shine bayul ayn Allahu a'lam hadisin sahihi ne Tirmidhi da Nasa'i sun rawaito shi kuma Albani ya inganta shi a Sahihul Jami Imam Malik shi ya rawaito shi ne balagan bai ambaci isnadin sa inda dan isnadin Imam Malik ne kadai ba yadda za a iya tabbatar da ingancin hadisin saboda bai ambata isnadinsa zuwa ga wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan hadisin ba eh akallanta kuma a samu mutum biyu zuwa uku tsakanin Malik wato da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mafi gajar da isnadin a ce daga Maliki daga Nafi daga Abdullahi dan Umar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai da yake a riwayar Tirmidhi da Nasa'i sun ambata isnadin kuma an tabbatar da ingancinsa to wannan shi ya wadatar. Wadda sani an malikin annahu qala annahu balagahu anna rajulan qala li rajulin ibta'ali hadha al-ba'ira bi naqdin hatta abta'ahu minka ila ajalin فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه daga maliki cewa ya samu labari cewa wani mutum ya faɗa ma wani ibtali hazal ba'ira siya min wannan raƙumin binabdin da kuɗi kuɗinka kuɗin da ke wajenka ka saka kuɗinka ka saya min wannan raƙumi a ta'abta a minka ila ajalin don ne kuma in saye shi a wurinka bashi wato zuwa wani lokaci. Fasu ila an zalika Abdullahi ibn Umar, sai aka tambayi Abdullahi ɗan Umar game da wannan, fakari hahu wani ha'an, to sai ya ƙi wannan abin wannan mu'amalar kuma ya hana, ya ce kada a yi. To, ruwaya tana da rauni riwayar tana da mawqufa ce fatawa ce ta sahabi sannan kuma munqadi'a ce ba hadisin bai isnadin bai sadi ba ba da yadda za a iya tabbatar da sahihancin wannan magana daga Abdullahi dan Umar saboda raunin wato isnadin shi yasa wato wannan yayi kama da abin da muka ambata a wani lokaci abinda ake kira bai'ul marabahati lil amir bishira cinikin ba da riba ga wanda ya yi umarni a saya masa wanda bankunan musulunci suna yi ko kuma ce bankuna suna yi to wato mana ka nuna wata kadara ko ka ambata wata kadarar da za ka siffanta ta su saya maka da kuɗinsu misali kowaye nema dai ba wai sai banki ko wani kamfani ba misali ko da daidaikun jama'a ne idan kasuwancin yake yi ba wai kawai don ya yi wannan ya samu wannan ribar ba kawai zai tsiri kasuwancin ba a dama ka harkarsa ce kasuwancin haka yake yinsa ka ce masa saya min keken nan saya min babur ɗin nan, saya min filin nan, saya min gidan nan, saya min kwanon rufi, saya min buhanin abinci da sauransu ne. Shi zai saya da kuɗinsa, shi mai kuɗi mai sayarwa, sai ya sayar ma yake yinsa, ya ce masa saya min keken nan, saya min babur ɗin nan, saya min filin nan, saya min gidan nan, saya min kwanon rufi, saya min buhanin abinci da sauransu ne. shi zai saya da kuɗinsa, shi mai kuɗi mai sayarwa sai ya sayar ma wanda zai saya kuma bashi ana biya bitaksid biya da kaɗan kaɗan har ya gama biya sai a sanya riba a kai to wannan dai fatuwa da take ake ake da ita mafi inganci ita ce halaccin hakan in ya zama wato shi mai harkar ya mallaki wannan kayan yawa sannan suka zo suka yi ainihin saka hannu aka yajeje ne aka kulla ciniki lokacin da zai umarni a saya masa kaga wannan ba dole a ce kayan yana nan ba wani umarni ya ba amma idan ya sayo mai sayan kaya ko kamfani ne ko ma banki ne misali suka sayi kayan kaga to sannan sai a zo a rubuta yarjejeniya inda bukatar kafa shaida duka a yi cewa eh an saya masa wannan mota akan miliyan kaza kuma zai biya a watanni ashirin ko talatin ko sha biyu kuma za a ƙara abu kaza anin akan abin da aka saya a matsayin riba wannan kwamitocin fatawa akwai an samu wani wata wani kwamiti babba na fatawa na malamai sun halatta wannan kuma na faɗa muku a baya cewa Qardawi rahimahullah ya yi littafi guda akan mas'alar saboda suna yawan tambaya kuma shi da dama Qardawi yana ɗaya daga cikin mutanen da suka ƙoƙarta matuƙa wajen a samar da bankunan musulunci ko bankuna masu tsarin wato harkar banki a musulunci yana cikin mutane suka yi yawo ƙasashen duniya hannun Najeriya ma sun zo tasirin wannan da'awa ta ikwanul musulmin sun zo ya taɓa zuwa da tawagarsa nan so wato masallacin jami'ar bayero na tsohuwar jami'a lokacin da suke ƙoƙarin jan hankalin al'umma irin wannan. To, saboda haka yana ma cikin kwamiti na gudanar da waɗansu bankunan ko wani banki wajen ba su shawarwari mustashar consultant kan abin da ya shafi fatowi na shari'a a mu'amalolin da suke sun da kamar na gaya muku fakihi ne shi yauwa to saboda wannan ɗin da fa'idar ta faɗaɗa to ya rubuta littafin musamman akan matsalar ya ɗauko fatawoyin magabata irin su Ibn Shubruma da wasu na yanzu kamar Ibn Baz da kuma fatawoyin wato waɗansu dai malaman banda waɗannan kamar yadda kwamitocin fatawa na kuwai ɗin da wasu mujama'a ɗin suka yi fatawa cewa haka ɗin babu laifi ya halatta a yi shi babu laifi ya halatta a yi shi kenan wannan ko dai ruwayar ta inganta to ya zama fahimta ce wadda ba ita ce ke da rinjaye ba ko kuma ya zama zancen ba a tabbatar da sai hancinsa ba saboda madogara a kowace magana da za a rawaito ta kaga shine isnadi ko ba haka ba yawa da hadisai marfu'ai daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma mawqufat duka ba ya kafa hujja da su sai in isnadi ya tabbata zuwa ga imma dai a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam marfu'i ne ko kuma zuwa ga wanda aka rawaito magana zuwa gare shi ɗan sahabi ne a ce mawqufi ko in kuma tabi'i ne a ce maqbu'i misali to yin isnadi bai inganta ba zuwa ga wannan ko kuma akwai dalilin da ya saba ma wanda wannan magana to kaga ba za a yi aiki da wannan fatuwar ba wannan sanannen abu ne wallahu a'lam wada sani an malikun annahu balagahu an al-qasim ibn muhammadin su'ila ana rajulun ishtara sil'atan bi asharati dananira naqdan aw bi khamsata ashara dinaran ila ajalin fa kariha zalika wa naha anhu daga Malik cewa ya samu labari cewa Kasimu dan Muhammad suyila ana rajulin ishtara silatan wato an tambaye shi game da mutumin da ya sayi kadara bi asharati da nanira dinarai goma wani ba mas'alar wato al'amir bishira bane a mutum ne yana kasuwanci da ya sayi kaya dinari goma mu ɗauka dubu goma misali nagdan yawa kuɗi hannu a ya saya yawa ya saya ya saya gurin mai saye kenan mai sayarwa mutum ne zai saya a gurin wani kadar cewa dinari goma in kuɗi hannu ne kama a ce naira dubu goma in yana da kuɗi hannu abu hamsata ashara dinaran ko kuma a sayar masa dinari goma sha biyar ila ajalin zuwa wani ajali. Wato, riwaya ce wadda take balagan, ita ma riwaya ce marsala bai ambata isnadinsa zuwa ga wannan tabi'i ba, kuma wannan ma makɗo'i ne ba mawkofi ba tun da tabi'i ne, shi Muhammad, Qasim ɗan Muhammad. To, shi yasa malaman da suka nazarci wannan matsala ba samu wani dalili mai ƙarfi da zai sa a hana yin haka ɗin ba idan aka amince aka bayyana komai cewa in mutum yana da kuɗi kuɗi hannu ya saya kaza in kuma bashi ne to wannan ana iya ƙara masa wannan ba su saka yi cikin abin da ake kira ina ba ko bai a tainihi bai acin yawa bisa zance da ya fi inganci kamar na faɗa a baya shi ma abdullahi ali basam a tawilil ahkam abin da ya faɗa kenan cewa wannan babu laifi idan aka bayyana komai a lokacin da za a yi ciniki mutum yana da zaɓi ya saya kuɗi hannu ko kuma a ya jinkirtar ɗin zuwa lokacin da zai samu wato aka yarjejeniya a ƙara masa wani abu shaukani a cikin abin nan wani sharhin nasa na nailul autar ya ce har ma ai malamai sun nazarci cewa tun da ba bashi ba ne kasuwanci ne inda bashi ne kan a baka kuɗi ko zuwa shekaru nawa ne ma a ce ka ƙara wani abu wani haramun ne riba ne amma mutum kasuwanci yake yi yana juya kuɗinsa sai um, aka sayar maka bashi e, mafi kyau kam wanda kuma aka fi so shi ne ya sayar maka bashi kamar da yake sayarwa wato kuɗi hannu sai zama ya taimake ka kamar da zai ba da taimako na rancen kuɗi ba tare da ƙara komai ba zai samu ladan abin wannan shi ya fi to amma tun da kasuwanci yake yi kuma za ka riƙe kuɗinsa misali in wata guda ne ta yi shi duk sati yana sarin kaya in kuɗi hannu aka saya kaga zai juya a wata akalla zai juya sau hudu ko kuma ya danganta da tsawon lokaci da aka yarjejeniya to yana samun abin da Allah ya bashi na ƙaruwa amma ka zo ka rike to duba da wannan in an ƙara maka wani abu tun da riba ciniki ne ba ba ribar a bashi ba to suka ce babu komai akan wani shine abinda saboni ya karfafa shi ma a littafin fiqhul mu'amalat wannan yana aukuwa da yawa yanzu shi yasa ya kamata a fahimce shi yan albashi yanzu babu inda za su iya samun ruwan kuɗi sosai a koda yaushe dole sai dai su dinga sayan kayan mutane 'yan kasuwa ana sayan musu da ƙarin farashi akan yadda yake ga masu kuɗi kuɗi hannu to wannan babu laifi sai dai kan bai kamata ba su 'yan kasuwar su yi amfani da wannan damar su kuntatawa anin wato abokan cinikinsu ba abinda za su ƙara ya kamata ya zama akol a saka jin ƙai a ciki kada amfani da wannan damar ainihin a tsawwala kamar yadda da yawa kuma in sun sayi kayan a hakan in sun je fansar da shi kuma sai sun rage to shi ɗin ma ba laifi ba ne tunda dai rage wato ciniki ne ya sayo shi naira dubu goma sha biyar misali sai a zo a ce za a saya dubu goma sha hudu ko wani abu mai kama da haka kaga an rage to shi ma wannan babu laifi an yi haka ne kamar da suka yi bayani amma bai kamata ba kuma shi mai jari da zai su dinga sayan irin wannan kuma ya amfani da buƙatar mabuƙaci ya dinga ya zaftare farashin kayan yadda zai zama bai amfana yadda ya kamata ba kamar ya ce shi abin da aka saya dubu goma sha biyar ya ce sai ya zabge dubu biyar ko dubu hudu ko dubu uku kaga abin ya yi tsanani sosai can ya sayo shi da ƙari saboda jinkirin biya nan kuma an rage wani abu saboda misali shi ma ɗin ya buƙatu zuwa ga sayar haka zai ɓalɓalce a tsakani idan ba a tausaya masa ba kuma ko da yake game da aka faɗa barin yin haka ɗin shine aula shi kore zai kore dukkan wata shubha to amma kuma sauƙaƙa a yi ɗin to kuma rahama ce ga su mabuƙatan domin idan babu wannan ɗin kuma, to in ba masu jin ƙai ba, ko masu ƙarfi, kaga ba wanda zai iya wannan mu'amala, ko ba haka ba. A ce misali, an karɓi kayanka ga baki ɗaya ko mafi yawansa, ba tare da ƙara komai ba, kamar yadda wanda ya kasa zai sayar sau ɗaya, sau biyu, sau uku, sau hudu a wata. abin da ya kama da haka ya samu abin Allah ya bashi to kai ma dai in ka ba su suka kwashe kayan gabaki daya ƙarshen watan dai wannan ribar guda ɗaya ta karo ɗayan da mai sayarwa kamar kuɗi hannu ɗin zai to kaga ai ba za a iya yin wannan mu'amalar ba kaɗan ne za su iya yi don babu ƙaruwa a ciki da yawa kuma kasuwanci to sai zama an samu kunci mutane suna buƙatar tallafi na bashi amma kuma ba za su samu ba ko ba haka ba haka ma idan suka karɓi kayan idan aka ce ba ba da sauƙin a yi rage a karyar ake cewa ko a karyar a rage dai ma'ana a sayar to in ba a yi wannan ɗin ba shi ma wanda zai saya idan ya zama wato an neme shi da ya saya kuma bai da bukata kuma ba wani abu zai karu da shi ba sau da yawa ba zai saya ba sau da yawa ba zai sayi kayan ba to saboda haka sai zamanto ya karɓo kayan amma kuma dama kuɗi ke nema kuma saboda rashin ragewar ko kaka sai zama ya rasa mai sayan kayan la'allama shi wanda za a neme shi da ya sayi kayan yana da ma irin wannan kayan abin da zai sa ya saya yanzu in yana da rarar kuɗi shine wannan rage in wancan kaya janye ya sai da wannan amma in babu wani abu da zai iya samu ba rage da za a yi to a bar shi da kayan samana wanda yake da shi kawai ya rike kuɗinsa to duk irin wannan sai ga wanda zai taimaka sai ya zama kuma mafi yawa musamman kamar da abin yake a wannan zamani jin kai da tausayawa sun yi ƙaranci to shi yasa barin wannan damar a mu'amala to yana da fa'ida ga su mutane sai dai kan bai kamata ba ba daidai ba ne ko kaɗan ba babu albarka a ce an ɗame an yi amfani da wannan damar ya zama ruhi na jari hujja ya shiga ko ba haka ba a dinga timurmusa masu ƙaramin ƙarfi yadda aka ga dama ta sama da ta ƙasa ko ba haka ba kuma bai kamata mutum in bai zama masa dole ba kuma ya shiga irin wannan hulɗar ba amma dole ne ba dole dole ne ya sa da yawa ake yi akwai abin da baya zama dole wani lokaci musamman kamar shekarun baya irin masu karɓar basussukan mashina mashin da wasu abubuwa mutum zai karɓi mashin ɗin dubu sittin a lokacin kuɗi ne mai yawa sai je ya sayar da shi dubu arba'in ko arba'in da biyar ka gani ana yankewa albashinsa kuma shi abin to abin haka sai ka ga gaba ɗaya abin ya lalace babu biyan buƙata kuma a daɗe ana shan wuya to kaga mai hankali bai kamata ya saka kansa a cikin irin wannan ba a yi amfani da shi a cutar da shi Allah ya datar da mu Kala malikun, Imam Malik ya ce, ya faɗa, fi rajulin ibta a silatan min rajulin bi asharati da na nera nagdan, game da mutumin da ya sayi wata kadara wato wani kaya a wurin wani wato wajen wani mutum, bi asharati da na nera ya saya dinarai goma, nagdan wato kuɗi hannu aw bi hamsata ashara dinaran ila ajali ko kuma dinari goma sha biyar wato in bashi ne zuwa wani lokaci kad wajabat lil mushtari bi ahadi thamani cewa wannan farashin ya kama ko ya lazamci mai saye da ɗayan kuɗaɗen guda biyu ma'ana ba a yanke ba kamar a ce to sun yi magana cewa zai saya ya gaya masa cewa in kuɗi hannu ne dubu goma ko dinari goma in kuma bashi ne dubu goma sha biyar misali ko kuma a ce dinari goma sha biyar to amma sun rabu ba tare da samun matsaya ba ta to ai ina da kuɗi na dan me zan saya bashi saboda haka yace zai zo da kuɗin sa ya bayar da karbi shike da kaya ko kuma a yana da kuɗin ma amma dai yana son amfani da tsabar kuɗin sa wato wannan saboda haka zai ɗauka bashi kuma an baya da su ɗin duka dai sun tantance to amma ba a yi haka ba an dai magana ba su yanke ba shi ya tafi sai daga baya zai zo ya ayyana abin da yake so ko abin da ya ɗauka ina wula bage zalika cewa hakan bai kamata ba li'annahu in akhara al-asharata kanat khamsata ashara ila ajali domin idan ya jinkirtar da goma sha biyar ɗin wato ya ɗauki tsarin biya bashi a goma sha biyar dubu goma sha biyar ko misali dinari goma sha biyar zuwa wato ya jinkirtar da in akharal asharata yawa in ya jinkirtar da goma wato tunda an ce masa goma in kuɗi hannu ne yawa to in ya jinkirtar da goman za ta zama kanar hamsata ashara ila ajali ta zama goma sha biyar kenan saboda wannan ajali wa inna qadal asharata in kuma ya ba da kuɗi a hannu ya ba da goma kana inna mashtara biha al hamsata ashara allati ila ajali to kamar ya sayi ko ya fanshi abinda yake goma sha biyar ne dinari goma sha biyar ne ya saye shi wanda inda ba shi ne sha biyar ne to amma sai ya fanshe shi da goma yanzu amma bai bayyana illar wannan ba illar wancan a ce abin da yake bai wuce goma ba an jinkirtar zuwa goma sha an ba an jinkirtar sannan aka ce a biya goma sha biyar kaga an yi ƙari saboda wannan jinkirin shi ma Malik yana ganin bai kamata a yi haka ba. Abinda in kuɗi hannu ne, kuɗi hannu ne za a bayar, za a biya misali dinari goma, ko misali dubu goma da kuka misali. Amma saka ce in zuwa wani lokaci ne, wata guda, watanni biyu, wata uku zai zama goma sha biyar. to ya zama jinkirtawar ita ce ta sa aka ƙara biyar ɗin yana ganin bai kamata a yi haka ba in kuma ya ɗauki goman ne zai biya goma yanzu ya karɓi kaya to sai ya zama kamar ya sayi abin da yake ƙimarsa ta kai goma sha biyar dinari goma sha biyar ko misali dubu goma sha biyar misali wanda in ajali ne to ya fanshe shi da goma nan kuma sai zama kamar ya zaftare kuɗin a rage saboda me amma da yawa kuma suna cewa to ai ka rage farashi in za ka sai da kayanka wannan babu laifi yawa amma dai shi malik haka yake fahimtar al'amar cewa dai wannan tsarin a ce kuɗi hannu goma bashi goma sha biyar shi ma malik yana hanawa ko kuma yana karhanta yin haka ɗin akwai malamai kaɗan da suke hanawa amma dai kamar da muka ambata zance mafi ƙarfin shi ne halaccin yin haka ya tantance abin da aka kulla akwai aka yarjejeniya a kansa kuma shi ne mafomin abin da ibn abi zaid alƙirawani ya ambata da wasu fuqaha ɗin a malikiya قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل مالك ya faɗa game da wani mutum wanda ya saya daga wani mutum ya sayi kadara wata kadara dinarin dinari ɗaya naqdan wato kuɗi hannu wato yin kuɗi hannu ne wato ya saya wato dinari ɗaya wato kuɗi hannu au bishatin mausufatin ila ajali ko kuma a ya saya akan zai biya da wata akuya da ya sifanta ta akuya shekararriya misali ila ajalin amma zai ba da ita wani lokaci ko dai ya biya da dinari ɗaya, to inda kuɗi zai biya dinari nan yanzu zai bayar, ko kuma a wato da akuya zai biya da suka zifanta, aka zifanta da ita zai biya wannan kayan amma ita kuma sai wani lokaci zai ba da ita kad wajaba alaihi albay'u bi ahdi samani cewa wai cinikin ya kama shi ya kullu ya lazamce shi da ɗayan kuɗaɗen guda biyu wato an yi ba shi zaɓi ko kuma haka ɗin ne ya yarda da ɗayan wani dinari ɗaya yanzu ko kuma a zai biya da akuya a bar sifantawa ƙarshen wata ko wani lokaci da aka ambata ya biya yanzu kuɗi dinari misali a ba zai biya ba da wani kaya zai biya akuya ce misali da aka bada misali da ita ko wata tufa inna zalika makruhun la yanbaghi yace to wannan makruhi ne da bai kamata ba لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عن بيعتين في بيعته dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ciniki biyu a daya wa za min bai'atayn fi bai'atin wannan kuma yana cikin ciniki biyu a daya a bisa fahimtar shi Imam Malik da waɗanda suka bi mazhabarsa kamar yadda muka yi shimfiɗa cewa suna ganin ka ce a sayi abu kuɗi hannu kaza ko kuma a jinkirtar da wani abu daban wato da ya bambanta da wancan shine bai a tanibi bai a to in ya zama wannan kuɗi ne wannan kuɗi ne kamar a ce dinari goma nan kuma dinari goma sha biyar misalin da ya baya ya shiga wannan fassara in ma wannan kuɗi ne wannan kuma kadara ne in kuɗi ne zai biya nan take ko kuma a wato in akuya ce ko wata tara sai wani lokaci to wannan ma zai zama bai bai a tainihi bai atin kamar da shi ma madag yake fahimta amma dai na ambata saɓanin da malamai suka yi akan wani cewa waɗannan abubuwan duka idan aka yi yarjejeniya aka bayyana kuma aka amince aka yanke menene aka ɗauka to sahihin kuma abinda suka da yawa suka yi fatawa a kansa shine babu laifi matuƙar babu ɓoye wani abu cewa zai biya dinari ɗaya yanzu ko kuma akuya shekararriya misali mai sufa iri kaza da ita zai biya wannan hatsi da ya karɓa buhu guda ko kaza ko kaza amma a ƙarshen wata kowanne aka amince aka kulla yarjejeniyar a kai to walmuzumuna ala shuruɗi ba a ga wani abu da ya janyo haramci ba a cikamin da masu farar suke ba da fatawa fasarar baya ta nemi bayatin kuma mafi inganci kamar suka faɗa shine baiwal ina wanda dabara ce kuma wayo ne na kawai a ba da wani abu na kuɗi da yake ƙasa a karɓi mafi yawa wanda wannan hila ita ta sa ya zama haramu ƙala malikun imamu malik ya faɗa fi rajulin ƙala li rajulin game da wani mutum da ya faɗa wani ashtari minka hazihi al'ajwa hamsata ashara sa'an zan saya daga wajenka wannan dabino na ajwa kyawun dabino hamsata ashara sa'an sa'i goma sha biyar kwano goma sha biyar zan saya a wurinka aw sayhani asharata asu'in ko kuma zan sayi wato dabino sayhani da yafi wancan ajuwa din kyau asharata asu'in sa'i goma awil hindatal mahmula ko kuma dabi alkama wanda ake kira alhindatul mahmula wadda darajarta tana kuma baya da shamiya ko kuma irin su burru da makamantanta. Hamsata ashara sa'an sa'i goma sha biyar, abu shamiyata ashara ta asu'in, ko kuma alkama shamiya sa'i goma sha biyar, a goma sa'i goma sa'i goma bi dinarin amma kowanne na ɗauka dinari ɗaya zan bayar dabinan ajiwa in ajiwa ne to sai an bani kwano goma sha biyar in kuma sahani ne to kwano goma in hinda ce mahamula ta koma bayan to za a bani kwano goma sha biyar in kuma shamiya ce mai daraja mai ɗaukaka za a bani kwano goma kowanne ne na ɗauka to zan biya dinari ɗaya kad wajaba li idawma dai dai ya wajaba gare ni ya tabbata mu amma ba a yanke cewa wanne ne ba ai inda zai zo misali su yanke ciniki nan take ya ba da dinarin nasa a bashi kowanne adadin da ya ambata din in mai shi ya yadda ba wani abu ba mahazuri amma dai ya raba biyu ce to zan dai karbi ɗaya a ciki kamar ana saƙar zuci ne wanne zan ɗauka amma dai ina son a sallama cewa in zan ɗauki wannan ko wancan to a bisa wannan sharaɗi ya ce inda zalika makaruhun lahibi to wannan ba a so ba ba ya halatta menene bayani ya ce wa zalika annahu qad aujaba lahu asharata asu'in sai haniyan domin ya tabbatar masa ya sayan masa da sa'i goma na dabino sai hani babuwa ya da'uwa to kaga in ba dabinon sai hani zai ɗauka ba to zai bar su waya a kuzu hamsata ashara sa'a min al'ajiwa ya ɗauki sa'i goma sha biyar na ajiwa sai zama kamar ya yi musaya ne da kaɗan ya ɗauki mafi yawa. Auta jibu alai kamzu ta ashara sa'an ko kuma sa'i goma sha biyar su tabbata a kansa minar hinda na alkama almahamula da ake kira mahamula. Faya da'uha sai ya barta, waya kuzo asharata asu ilmina shamiya ya karbi sa'i goma na alkama mafi ɗaukaka shamiya. Ba za a yadan makaruhun lahilu wannan ma ba a so makaruhi ne ba ya halatta. Kamar musanya wani abu ne mai yawa da ɗan kaɗan ko kaɗan da wani abu mai yawa. Kuma abin da riba ke iya shiga. Duk da ba musayar ba ce, amma wannan fahimta ce, wa huwa aidan ya shi biyu ma nuhi anu, kuma har ila yau ya yi kama da abin da aka hana. min bai a fi bai a na kulla ciniki biyu a ɗaya tunda raba baki da aka yi inda an tafi lokaci guda aka ce to in kuɗi hannu ne kaza ne in kuma bashi ne kaza ne nan take ta to da kuɗi na dan me zan ɗauka bashi da kuɗi na kawai sai sai karɓa kaga ba a rabu ba ba a ɗau wani lokaci ba an yanke ciniki a gefe guda kaga maganan bayatani bayatin ba ta taso ba amma za a iya sifanta wannan da bayatani bayatin sai dai in an rabu ba a yi tantance ba yawa wannan ko wannan za a tabbatar daga ƙarshe to wannan shine kuma shaɗin suke yi wa huwa aidan mimma nuhiya anhu an yuba'a min sinfin wahidi min ad-da'am isnani bi wahidi kuma har ila yau yana cikin abin da aka hana yinsa na a sayar da sinfi ɗaya na abinci wanda ribawi ne isnani bi wahidin biyu da ɗaya wai shi imam malik ya fahimta abin da ya fahimta a irin wannan idan aka ce an kulla cinikin a irin wannan tsarin ka ce in a wannan ne za ka karɓi goma in kuma a wancan ne goma sha biyar to ai kamar an musanya abu wanda jinsi ɗaya ne amma kuma an samu fifiko tunda dinarin nan ba a san wanne ne za a ɗauka a kansa ba ko wanne ne ba saboda haka in ma ba shi ne matsalar ta a yi musaya a yi fifiko ba to dai sun yi kama saboda haka ya hana yin haka shi ma yake ganinsa tamkar dai ka ce dinari goma kuɗi hannu dinari goma sha biyar bashi yawa kuma ba a tantance wanne aka yanke aka kulla mu'amalar nan take ba to wannan sai zama ya shiga cikin bai'atin fi bai'atin eh ko dai ya zama shi din ne ko kuma ya zama shubhar haka din shi da mabiyansa suna hana wannan eh wallahu a'lam saboda haka dai bai'atin fi bai'atin kamar da muka ambata sayinsa shine bai'ul aini a sai wa mutum abu bashi a fanshi abin da farashi ƙasa da shi kuma in ya tashi biya shi kuma ya biya cikakken farashi wannan babu shakka ce ni kai biyu ne a ɗaya wa an yi dabara ne kawai maladin a ɗayan tashi a ce wato ga kuɗi ɗari takwas ka kawo dubu ɗaya da ƙarshe sa ce an yi riba a tsirara haka kusa aka yi fake da cinikin to shi yasa sai aka haramta wannan amma sauran abubuwan da su malam suka faɗa in ma suna da wata ma'ana da shari'a ta amince da ita ta hani to ba dai shi ne bayatan yi bayatan ɗin auren mafi yawan malaman ba wala alam kuma ambata cewa a saya bashi in farashi wato kaya ne za a saya bashi a ƙara farashi bashi yadda zai biya sannu a hankali a ƙara masa wani abu shi kuma akan wannan shi ma sayin shi ne halaccin yin haka ɗin. dai sai a waiwaita ya yi ku? to Allah ya albarka ci amma da makaranta Allah ya fahimtar da mu Allah ya datar da mu Thank you.